الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر ثم cewa su ƙuraishawa wato sun haɗu sun je sun yi magana da naufalu bin ma'awuyata akan cewa ya ƙyale ragowar wato banu kuza'a da suka zo suka shiga gidan yan uwansu kai ya kashe su wanda ya yi magana da shi shine su hailu bin am to kuma bayan ya yarda to kuma abin sai ya zama sai gumi da waka har shi ibn qais ruqayyati ya wa suhailu zambo yana cewa kalata akawalahu kuza'ata lamma kasaratu bima katal ahya'u wato kuma san ‘yan uwan uwarsa ya shafi wato suhailu bin amr yayin da ya ga dangi sun yi musu yawa a maka ana kashe su to kuma sai tausayin yan uwan uwarsa ya mutsa su jahiliya ba zancen allah ba zancen mutunci ba zancen yan adam sai dai dan uwa dan baffa dan jahilcin da nasu ko da shi ne azali to shi kuma la'uɗin shi ma ya faɗi nasa a kan wannan da ake yake cewa radadna bani ka'abin bi afwaka nasilin yake ce yawa yake cewa shi yake cewa ala hal ataku suwa ashirati annana ala hal ataku suwa ashirati annana radadna bani ka'abin bi afwaqa nafili habasnahum fi daratil abdi rafi'in wa inda budailin mahbisan gaira ta'ili habasnahum hatta idza qala yawmuhum نفخنا لهم من كل شئب بوادل ذبحناهم ذبح التيوس كأننا أسود تبارى فيهم بالقواسل shi kuma wannan yake cewa shi kuma yake cewa ala hal ataqus wal ashirati annana alakuji shin ya zo wa dangi mafi nisa ɗin nan labarin cewa mu radadna bani ka'abin bi afwaka nasili mun juyar da 'ya'yan ka'abu wato taɓaɓu shine bi afwaka nasili taɓaɓu mun tare su a gidan bawansu shine wanda ake cewa rafi'in a gidan bawansu rafi'in a wajen budailima mun tare su ba tare da wani amfani ba bai iya musu wani amfani ba da muka tare su mun tsare su hadde da kwanakin suka tsaho na tsarin suka tsaho na tsarin sai muka daɗa tattaro musu muka daɗa kunna musu wutar gaba kowane dangi muka tattaro musu abokan gaba muka yi musu tattarkiya mun yanka su irin yadda ake yanka bunsuraye ko yanayin da ake yanka akuyoyi haka muka yanka su mu kuma masu yankan ka ce mu zakuna ne waɗanda suke gasa a cikin wato fautar 'ya'yan tumaki ba mutum ake ka ce mu zakuna ne wanda suke gasa a cikin bautar 'ya'yan tumaki to haka dai suka yi wa wa'annan abokai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banu kuza'a kala yace ومشى الحارث بن هشام ده حارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة ده عبد الله بن أبي ربيعة سنت في إزوا وجن أبي سفيان suka zo don abu sufiyanu faɗala suka ce da shi haza amuru wannan fa abin da muka yi labudda lahu min an yi sulaha ba makawa a gyara wannan lamari wallahi mun rantse da Allah la illam yuslah hadha al-amr wallahi in dai ba a gyara wannan lamari ba la yaru'ukum ba abin da zai razana ku illa muhammad sai dai ku ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai annabi sai dai ku ga muhammadu fi ashabi cikin abokanansa saboda wannan abin warware alkawari ne a sarari qala abu sufyan sai abu sufyan ya ce musu qarra'at hindu bint utbata ru'yan to ai ma ba ku sani ba hindu ya utbata ta ga mafarki matarsa kenan kare hatta da ta ki wannan mafarki wa arza'atha da wannan mafarki ya bata tsoro wa kibtu min sharriha ni ma da naji mafarkin na ji tsoron sharrin wannan mafarki na san ba alheri bane faƙalar ƙaunu sai mutanen suka ce mahiya me wannan mafarki da ta gani ƙala sai ya ce ra'ad jama hindu ta ga jini a ƙabalar min alhajuni ya malalo daga dutsen hajuni yasiru yana kwarara hatta wa ƙafa bil kandama tumali har ya zo ya tsaya a waje da ake ce ma kandama wurare ne a maka ya zo ya tsaya ɗan lokaci kaɗan sun makana zalika damu lam yakun sannan kuma ya ɓace ya ɓace fakari alƙawma haza su da kansu mutanen da suka ji wannan suka san dai ba alheri a cikin wannan magana wa qalu haza sharru suka ce wallahi wannan sharri ne fa haddathani mujamma'u bin yaqub mujamma'u dan yaqub ya ya zantar da ni wannan mujamma'u suna ne na quraisha kuma sun ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ma da shi an abiyi shi mujammau dinnan ya karba da babansa yaqub dinnan kala babansa yace lamma ra'a abu sufyan ma ra'a min sharri yayin da abu sufyan ya ga abin da ya gani daga sharri kala sai abu sufyan yace haza wallahi amru wannan wallahi lamari ne lam ashhaduhu ban halarce shi ba walan ajib kuma ba za a ce na zama bana nan ba saboda shi ne shugaba shugaba ko yana nan ko baya nan aka yi abu shi za a dora wa dai a ce yana nan aka yi ban faku gare shi ba la humila haza illa alayya ba za a dora wannan lamari ba muhammadu ba zai dora laifin wannan lamari ba sai a kaina sai a kaina to da haka babba yake kokarin ya magana saboda duk abin da aka ce da ai shi ya hada su ai shi ya tara su ai shi ne ya bada umarni ai kaza kaza ko da ma ba bai sani ba to muhammadu dai a kaina zai tsora wannan magana wala wallahi na rantse da Allah ma shuwirtu ba a shawarce ni ba wala huwitu ban so ba aka yi abin haisu balagani yayin da labarin ya zo mu wallahi la yagzuwa na muhammad wallahi sai muhammad ya yake mu akan wannan magana in sadaka ni zanni in zato na yi min gaskiya wa huwa sadiki shi ko zato na ne min gaskiya ne da'ima ne min gaskiya ne da'ima wa mali buddu to ba ni da makawa an atiya muhammad ni da wanga wani abu ba sai dai yanzu in tashi in tafi wajen muhammadu fa ukallimahu in je in magana da shi an yazi da fil hudunati ya ƙara sulhun nan da aka sulhun nan da aka yi yanzu ya ƙara sabunta ya ƙara jaddada wannan sulhu in ba haka ba kuwa ba za mu amince ma ya zo ya yaƙe mu ba wa yujaddidal ahada ya sabunta alƙawarin nan kabla an ya buluga wa hadha al-amr kafin labari ya je masa ni ba in riga maza maza in je in nemi ya daddada kaman annabin wani kan walla sani a yi alkawari a rubuta kuma ka zo ka ce sabunta ai dole ya tambaye ka ce lafiya kamar annabin wasa ne kenan tun kafin labari ya je masa bari in je in ce sabunta wannan lamari faqalat quraish sai quraisha suka ce kad wallahi asauta wallahi ka dace a samtar ra'ayi ka dace da ra'ayi wannan jimar ƙurashin ƙurashawa suka yi nadama ƙwarai alama sana'at abusa abin da ta aikata min auni bani bakarin cikin taimakon ƙabilar bani bakarin da ta yi ala ku za a ta abusa ya ƙau ku za a wa arafu suka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da ba zai lam ya da ba zai kyale su ba hatta ya ga zuwa hun har sai ya yaƙe su shi dai manzo Allah ba zai saba alƙawari ba amma kuma ka saba to kuma ka ɗanɗana haka na ji Abu Sufyan to sai Abu Sufyan ya shirya fita wa karar jama'ahu maulan lahu shi da wani bawansa ala rahilatai na abu sara kuma guda biyu dan su sauri fa asra asaira ya gaggauta tafiya ya ta gudu wa huwa yara annahu awwalu man kharaj yana ganin shine farkon wanda ya fita wajen annabi min makata daga maka ila rasulullahi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala abu abdullahi baban abdullahi yace wa qasami ina wajha mun ji wata fuska kuma ta labari min amru kuza'ata daga lamarin kuza'ata lam ara alaihi nasa qablana amma kafin mu ban ga dai malamai suna kan wannan labarin da muka ji ba amma kuma shi ma ta hanya ce mai kyau wala ya arifu na hu san shi ba wa qarrawahu siqatu amma fa ingatattu ne suka rawaito mana shi wannan ingatattu ne wanda ba zancen ƙarya a cikin lamarin su wa mukrijuhu yanda labarin yake allazi rudda ilayhi siqatu muqni'un kuma ingatattu kuma har yau sun ce a'a yanda dai aka faɗa dinnan haka aka yi falam ara ahadan ya urafu lahu wajhan ban ga wani wanda na karɓi abu a wajensa ya fahimci magana ba ya yarda da shi illa annan nasa qabla na yanfunahu sai dai mutane kafin mu suna kore shi amma fa kuma shi ma ingatattu ne suka faɗe shi waya kuluna suna cewa lam yakun a'a ba haka aka yi ba wa zakartu li bin ja'far na gaya wa ɗan Ja'afar wannan labari wa Muhammad bin Salih wala abi ma'ashar wa gairihi na gaya wa nan mai mallahu ilmun bisariyati wa inda suke da ilimi da yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi kulluhun yunkiru kowanne ya ce ba haka aka ba wala ya ci lahu wajen bai zuwa da fuska irin ta wannan magana din amma dai kuma ingatattu ne suka amma kuma daga ƙarshe zai samu ingatacce ya kuma ingata mashi wa kana awwalal hadis farkon maganar yanda take annahu yanda maganar take cewa labarin haddasa ni siqatu ingatattu a waje na sun zantar da ni annahu sami'a amr ibn dinarin amr dan dinarin amr ibn dinarin sun ji shi yana faɗa yukubiru yana ba da labari a libin umar shi kuma ya ji daga abdullahi dan sayyid na umar annahu abdullahi dan sayyid na umar ya ce lamma kadima rakabu kuza'ata yayin da tawagar banu kuza'a su wa'anda aka karkashe dinnan yayin da tawagar ta zo manzon Allah ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akbaru suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari da man kutila minhum da wa'anda aka karkashe musu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu faman tush faman tuhumatuku wa zinnatuku to wa kuke tuhumta shi ya muku wannan abu waye yaqinin ku ya tabbatar nan ba na zato yaqinin ku ya tabbatar shi yayi kalu banu bakari sai suka ce ya rasulullahi banu bakari ne suka yi mana kala kulluhum manzo Allah ya ce duk kabilan banu bakar ce ta tare ce muku kalu la suka ce a'a walakin tuhumatuna banu nufasata tuhuman mu a cikin banu bakarin kuma banu nufasata ne suka yi mana kasratun kasratan iya banu nufasata ne kawai wa ra'asul qaumi shugaban banu nufasata din wanda shine kwamandan yakin shine naufalu bin mu'awiyata nafasi naufalu dan dan mu'awiyata nafasi shine shugaban su kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haza badan wannan wani reshe ne na banu kuza ma'ana ba ku banu kuza ne duka ba wannan reshe ne nasu wannan banu bakarin kai wannan reshe ne na banu bani bakarin min bani bakarin wa ana ba'isin ila ahli makkata to tunda haka ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam zan aika mutanen maka fasailuhum an hadha al-amr zan tambaye su wannan lamari wa mukayyiruhum fi kisali zan ba su zaɓi a cikin abubuwa fa ba asa ilaihim bamrata sai manzo Allah ya tura mutum da ake ce masa bamrata ya je ya tambaya shin labarin nan da ya zo min haka ne to idan sun tabbatar haka ne to yukayyiruhum baina ihda salas to ya ba su zaɓi tsakanin abu uku zaɓi tsakanin salasu kilalin ɗabi'u guda uku baina an ya duku za'ata in ma je mutanen maka su ba da diyar duk mutanen nan da aka kashe kowane mutum ɗaya raƙumi ɗari kowane mutum ɗaya raƙumi ɗari yanzu in ma mutum ma aka kashe ɗari ɗari adadin wannan in ma je mutanen maka su ba da diyar haka diya take ga larabawa au ya bura'u in sun ce ba su ba da diya ba to su ce yanzu ba ruwansu da abokantakar banu nufasata yanzu su kuɓuta daga taron dangin daga alliance din nan da aka yi alkawarin abokantaka haɗin kai da aka yi na daga banu nufasata sai yanzu ba ruwansu da shi ma'ana yanzu shi kuma annabi ya je ya ladabtar da su zai zama bai warware alkawari ba su ma ba su warware alkawari ba idan sun ce kuma a'a su ba su iya rabuwa da banu nufasata ba to auyan bizu ilaihim alasa to yanzu duk alkawari ya faɗi yanzu manzo Allah ma'ana sun watsar da alkawari kenan shi ma ya watsar da alkawari yanzu alkawarin da aka yi ya warware fa atahum damratu wannan dan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulu rasulillahi an aiken ma'aikin Allah dan aiken dan aiken Allah wane mutum wannan ɗan aiken ɗan aiken Allah ɗin nan sai ya zo musu wa kabbarahum ya ba su labari billazi arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da shi yukayyiruhum ya ba su zabi baina an yaduqa tilasu ba ta ko dai su biya biya to inda aka kashe au ya fara'u min hilfi nufasata ko sai sun kukuta daga haɗin kan nan nasu da banu nufasata au yanzu ilaihim ala shafu ko a watsar da wannan alkawari na hudaybiya da aka yi da baki da faƙala ƙurɗasu buna abdi amri al'ajami wannan mutum ƙurɗasu buna abdi amri sai ya ce amma an najiya shi ne sufikan ƙuraishawa a wannan lokaci to da aka haɗa aka yi mitin aka ce ga abin da muhammad ya ce ga kaza to shi kuma yace amma annabi ya katila ku za'ata amma a ce mu ba da diyar duk inda aka kashe na ku za'ata fa inna nufasata su innan kabila ta nufasata qaumun fihi uramu mutane wanda akwai yan iska a cikin su yan daba yan daji wanda ba wa'ansu mutanen kirki ba shedanu a ce yanzu shedani dan ya je wani abu mu kuma mu za a zo a dora wannan ka fala nadihim ba za mu ba da diyar su ba hatta la ya kala na sabadin wala labadin wato yanzu duk in muka ba da wannan jiya kenan sai ya zama ba mu da gashi ko ko auduga ma'ana ba mu da komai kenan yanzu shi Muhammadu duk mu banu ku za a duk mu ba su wannan arziki mu ko mu zama ba mu da komai wannan ba zai yi ba sai kenan wa amma annabi ra'a min hilfin nufasata kuma cewa idan ba za mu ba da diya ba mu zamanto ba ruwanmu da su fa innahu su yanda magana take laisa qabilatan fil arabi ba wata kabila a cikin larabawa ta hujju hazal baita da take hajjanta wannan daki a shadda ta'azima mafi tsananin girmama wannan ɗakin da hazal baita ga wannan ɗaki min nufasata irin kabilar nufasata kaga ya warware magana ya ce yan iska ne kuma yanzu ya faɗe su da girmama ɗakin Allah da girmama lamarin Allah da kaza kaza magana ta wannan tawarware min nufasata hukun kula fa'una kuma abokanan mu ne fala na bura'u min hilfiyin ba za mu kubuta daga haɗin kan taron dangin mu da muke yi da su ba ma baqiya lana sabadun wala labadun muddin muna da wani kwabo muna da wani abu da za mu iya tattarawa mu yaƙi Muhammad da shi to za mu bar baran ba su ba walakin na sai dai mun zaɓi na uku mun bizi ilaihi ala sawa mun jefar da alƙawarin hudaybiyan gaba ɗaya duk abin da zai faru ya faru fara ja'a bamratu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai bamratu ya koma wajen manzo Allah da zalika da wannan magana min kaulihin daga wannan magana ta su ba ba a sat quraishin a basu to kuma bayan haka kuma suka alƙace ai wannan bai dace ba wannan juyar da magana da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi bai dace ba domin suka haɗu kuma suka zo wajen Abu Sufyan bin Harbi suka zo fa ba'asat quraish sai quraish ta aika Abu Sufyan Abu Sufyan bin Harbi tas'alu rasulullahi tana roƙon manzo Allah sallallahu alaihi jaddid al-ahad ya sabunta alƙawari wa nadmat quraish quraish ta yi nadama ala raddir rasuli a bisa juyar da dan aike dimarar duhu da abin da suka juyar da shi kala abu abdullahi abu abdullahi ya ce kullu ashabina duk malaman tarihi an karo hazal hadis sun ki wannan magana da muka faɗa yanzu cewa manzo Allah ya aiko bamrata su kuma sun ce kaza kaza kaza wa qala yace fa akaza rasulullahi bil anqabi to da labari yanzu manzo Allah shi kenan yanzu to kuma aiki zai nuna wannan magana haka take labari yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sun ce sun ki ma'ana yanzu sun jefar da alƙawari shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu duk wata hanya ta maka a tare ta yanda ba labarin da zai fita daga madina zuwa maka a ce da mutanen maka ga abin da ake ga abin da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu duk bodan madina duk gaba ɗaya wanda hanyar maka ne to yanzu duk a rufe ta dan kan labari ya fita fa akaza rasulullah bi an qabi wato hanyoyin maka na madina wa amma alaihim al akbar manzo Allah ya rufe musu labari hatta da kala hafa da atan har ya shiga maka ba su da sani kuma ya addu'a sallallahu alaihi wasallam wanda addu'a su ce ma Allah ya ce Allah ka rike musu labari Allah ka hana su jin na ta ko ko me ake ciki har sai sun ganni ga ya su tun da Allah sallallahu alaihi wasallam sai son yaki a maka dan sai ya bawa kuma al'umma hanya kowanne ya zo ya keta alfarmar wannan gari mai alfarma sallallahu alaihi wasallam hatta zakartu hadal hadisa har na faɗi wannan magana li hizamu bin hishamil ka'abi ga mutum da ake cewa hizamu ɗan hishamil ka'abi faƙala sai hizamu ya ce mu lan yubayyi allazi haddasa ka sheha wala wanda ya gaya ma wannan hadisi bai tozarta komai ba haka aka yi walakin al'amur sai dai lamarin alama a kulu bari ni in gaya ma yanda bari yanda zan gaya ma din najmar quraishi Qurayshawa ta yi nadama ala aunin nufasata a bisa taimakon nufasata ta ta yi. Wa ƙalu Qurayshawa suka ce Muhammadun gazi na lalle Muhammadu sai ya yaƙe mu. Ƙala Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarhi shi da Yahude Abdullahi bin Abi Sa'ad bin Abi Sarhi da ya gudo daga Madina ya ridda ya dawo har ya musulunta amma ya ridda ya dawo wajen Qurayshawa to shi ya gaya musu wa huwa indahum yawma izin kafirun murtaddu shi kafiri ne kuma mai ridda to shi ya ba su wannan shawara ya ce musu inna indi ra'ayi ni ina da wani ra'ayi ina da wani ra'ayi suka ce me ra'ayinka ya ce anna muhammadan cewa muhammadu laisa ya gazo ku ba zai yaƙe ku ba hatta yi uzir ilaiku har sai ya ya ba da hanzari zuwa gare ku wai kubirukum bi kisalin sai ya ba ku abubuwan da in sai ya ba ku mafita in kun bi wannan mafitar shi kenan yaƙi ba zai shiga ba ikon Allah maki ne fa amma kuma Allah ya dakar da shi saboda sanin kuma haka halin annabi yake komai dai kiyayya ai za ka faɗi halin mutum da ba haka yake ba yanzu kuma ya zama ƙagen ƙarya su kuma kurai kafirai duk da kafircin da amma kuma suna tsoron a ce sun yi ƙarya suna tsoron sai ya ba ku hanyoyi idan kun bin wannan hanyoyin ne to sannan yaki zai abu kullu ha ahwana alaikum rin ga ma duk hanyoyin da manzo Allah zai ba ku ita ta fi muku sauki min gazo hi cewa ya zo yake ku duk abin da ya aiko muku da shi ku kula ku ki yadda qalu ma hiya suka ce kai a ganin ka wace hanya zai ba mu qala ice ni a gani na yursulu zai aiko muku an adduka tilaku ba'ata zai ce muku ku biya diyar waɗanda aka kashe na ku za a ta wa hum salasatun wa ishiruna qatilan su mutum 23 ne zai ce ku biya yanzu za ku biya raƙumi dubu biyu da ɗari uku kenan za su ba da raƙumi dubu biyu da ɗari uku aw tabra min hilfi man naqadha al-ahada bainana ko in kuka ce ko kuma ya ce muku ku ce yanzu to kuma kun warware yanzu kun kori kun kori shi banu na fasata daga cikin haɗin kan nan naku banu na fasata kun kore su daga cikin haɗin kan nan naku aunun bizi ilaikum alharba in ba haka ba kuma za mu jefar da alkawari yanzu yaƙi ne tsakaninmu da ku amma inda kun min hazir kisatu idan muhammad ya tambaye ku a cikin wayannan guda uku me za su ɗauka qala alqawm sai mutanen duk suka ce masa akiru ma qala bin abi na ƙarshen za mu ɗauka sai dai a fara sai dai yaki amma ba za mu ba da biya ba kuma ba za mu ce mun rab- mun kubuta daga abokananmu ba wa qala wa qad kana bihi alima shi ko ya kasance yana sanar da wannan fa qala suhayl bin amr sai suhayl bin amr ya ce ma kusulatun aitara alaina min at-tabarri min hilfi bani nufasata to suhayl bin amr ya ce a jama'a yaki da annabi ba zai yiwu ba mu ce dai ba ruwanmu da wayannan mutanen da suka je suka abu قال شيبة بن عثمان الأبدلي سي شيبة بن عثمان بن الأبدلي يتي حفظت أكوالك وغضبت لهم ka kiyaye kana so eh, ka ce ka kiyaye wato yan uwan uwanka ne yanzu ba wai kana yin abin dande maka ba ne dan kaza ka saboda yan uwan uwanka ne su banu ku za'a wanda aka yi shi yasa aka sai su haide ya fushi a bisa wannan wa abu quraish wa qala sa'id sai abu sa'id ya ce wa abu quraish lam talid kuza ka san dai uban quraishawa gaba ɗaya kuza a bata haife shi ba qala shaybatu sai shaybatu ya ce la walakin la nabiqa tila kuza'ata to sai wani kuma daga cikin babba ya shiga yace a'a ba haka za a yi ba ba za mu ce ba ruwanmu da abokananmu ba dan dai raƙuma dubu biyu da ɗari uku mu ba da fansa mu ba da diyar mutanen bani kuza fa huwa awanu alaina wannan ya fi a ce mu ba da farsa mu ba da diyar nan ya fi a ce muhammad ya zo ya yaƙe mu fa qala qurqatu bin abd amri shi wannan qurqatu bin abd amri wanda ya fi tsananta sai ce la wallahi na rantse da Allah duk biyun ba za ta faru ba la yuduna wala nabra'u min hilfi nufasata ba za a ba da diyar su ba kuma za mu ce ba ruwanmu da banu nufasata ba ɗin min hilfi nufasata bina gausu ba za mu ce ba ruwanmu da nufasata ɗan gausu ba wa amidatul wa'anda su ne majinginarmu idan bala'i ya taso mana in ba mu da wani abu walakin nun bizi ilai ala mu watsa wanda muhammadu alƙawarin nasa ma faƙala abu sufiyanu sai abu sufiyanu ya ce ma haza bi shay'in duk wani abu da kuke faɗa dai duk ba habba komai bane wa man ra'ayu lana ni ina ganin ba wani ra'ayi a wajenmu illa jihadu hazal amr sai dai mu ce mu ba mu san wannan lamari ba yani mu ba ruwan mu a cikin wannan lamari banu zufasa da ne can da ku za'a suka amma ba la- ba ruwan quraishawa a ciki an ta kuna quraishin dakalat fi na qadi ahadin a ce quraishawa ta shiga cikin warware alƙawari wa qadai muddatin da yanke wannan shekaru goma da aka sa fa in qada'ahu qaumun bi ghairi hawan minna in mutane dan mutane sun je sun yanke alkawari ba da san mu ba wala mashuratin ba da shawaran mu ba sama alaina ai ba laifi akan mu alu hazan ra'ayi wannan dai shine ra'ayi shine ra'ayi la ra'aya gairuhu ba wani ra'ayi in ba wannan ba aljihadu mu yi musu mu je mu yi wa muhammadu rantsuwar duniyar na mutumin musalla ba ne duk ba mu san labarin ba da kulli ma kana min zalika duk abin da ya kasance kala abu sufyan yace wa inni lam ashhadu kuma ga wani dabara dama bana nan akai zan iya zuwa da rantsuwa in ce duk raja wata sani ba mu ba mu sani ba kaza kai kuma hakan akai bana nan ban sani ba walan amur fi kuma ban yi horo a cikin sa ba wa ana fi zalika sadi ko na yi rantsuwa a gaban muhammadu da gaske nake lalle ba na nan to kuma ya dai ku zan shigar da ku kuma cikina da ƙarya laqad karitu ma sana'atu kun san dai na kida abin da kuka aikata wa arabtu an sayakuna lahu yawmun amas na san wannan abu da kuka karanta- kuka aikata sai rana mai duhu ta faru a kansa qalat quraish da abi sufyan sai quraish suka ce da abu sufyan ukhruj anta bi zalik to me kake jira ku sama na hatta hatta karaja ila na tafiya abu sufyan ya fito wajen annabi sallallahu alaihi wasallam قال أبو عبد الله بابا عبد الله يجي فذكرت حديث هزام sai na je na faɗi wannan magana ta hizamu libini ja'afarin ga ɗan ja'afaru wa gaibihi da wani sanin ashabuna daga malaman tarihi falan yunkiruhu ba su yi musulta suka ce haka aka wa qalu haza waju suka ce to kaji kaji yanzu labari daidai ke wa katabahu ni ne abdullahi bin ha abdullahi bin ja'far to rubuta min shi ma'ana yanzu hadisi ya tabbata to rubuta min shi hadisi ya حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عطاء بن أبي مروان قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لعائشة بسيدة عائشة قد إرت في أمر قضاءة عائشة na rikice cikin lamarin kuza'a hankalina yana kai da kawa ƙalabin waƙid ɗan waƙid ya ce faƙalar aisha ta radiyallahu anha sai sai da aisha ta ce ya rasulallah ya ma'aikin allah a tara ƙuraishen tashkariyo ala na ƙadil ahadi bainaku yanzu ya rasulallah kana ganin ƙuraishawa za ta iya tsaurin zuciya har ta warware wannan alƙawari da yake tsakaninka da su tsakaninka da su wa kada afnahu musaifu ka san fa quraishawa takobi ta karar da su sai da sai da malama ce mai hankali da haka manzo Allah yake shawara da sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu yanzu ne take so ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wannan labari ƙarya ne dan quraishawa bayan da za a yi ta iya tsaurin zuciya har ta ce ta warware alƙawari tsakaninka da ita kuma ta kawo hujja kuma take so ta nuna manzo Allah sai to yanzu su za ka je ƙara yaƙa mutanen da duk takobi ta ƙarar da su an yi badara an yi uhudu an yi kandaku an yi ku kaza kaza duk takobi ta ƙarar da su wannan mutane kamar da masu kankantar da abun gama annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta ƙara tara masa tunanin da yake yi sallallahu alaihi wasallam to ita ko bata san abin ya riga ya faru ba kuma har manyan gari domin wannan ma ana cewa tun kafin su ku za a zo su gaya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kwana uku haka shine rahiqul maktum ya ya tafi akai to sai da aka ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka bayan takobi ta karar da su ya rasulullahi afnahu musayfu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata yanquduna al-ahada li'am za su iya warwarewa saboda wani lamarin da yuridu Allah ta'ala da Allah ne yake son wani lamari da su za ka suka warware kai to shi yanzu kamar Allah ya toshe ta Allah ne yake son wani lamari da su shi sa suka warware an ce komai ilimin mutum Allah ya nufin lamari sai Allah ya shafe ilimin nasa ya manta da komai ya tabbatar da autar nan kuma ilimin ya dawo a dinga da iliminsa da iliminsa ya kaza kaza wannan ko jahili ya yi to amma wannan dai ba hujja ba ce kuma a ce a ya ba hujja ba ce kuma tunda suna yanzu gashi ba a kyale su ba mazalla su ce za su warware za su warware kwarai da gaske da wani lamari da Allah yake nufi da qalat aisha sai sai da aisha tace khairun aw sharrun shi abin da Allah yake nufi da su sharri ko alheri ya rasulullahi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah alheri Allah ya nufi da su yanzu maza Allah ya ce sharri Allah ya nufi da su qala khairu yace alheri Allah ya nufi da su kwarai da gaske tunda yanzu za su musulunta yan kare ko dan dole tunda ba ga alherin nan ba har muna shiga maka mai sallah mai kaya da ba su warware alƙawarin ba wannan alherin ya zo kaga alheri ne duk da su sharri ne a wajen su amma su ma daga baya kuma duk sun san alheri ne sallallahu فحدثني هزام بن هشام هزام ɗan هشام ya zantar da ni ɗan Khalid al-Ka'abi an abihi daga babansa kale yace wa karaja amru bin salim shugaban kuza'a ya fito al-kuza'i shugaban kuza'a din fi 40 rakiban cikin mahaya mutum 40 min kuza'ata daga kuza'a yastansuruna rasulullah suna neman taimakon annabi wa yukubiruna suna ba manzo Allah labari bil ladhi asabahum abin da ya same su wa ma zaharat alaihi quraish da abin da quraishawa ya tace ta yi taimako ga nunu fasata a kansu su quraish su wayannan mutane aka kashe su fa aanuhum bir rijali quraishawa suka taimaki banu bakarin da mayaka wasilahi da makami wal qura'i da abun hawa dabbobi wa'abara zalika safwan bin kuma ba wai haka kawai suka yi ba manyan ƙurayshawa ma da su akai akwai safwan dan umayyata da shi akai fi rijalin min qaumihim daga cikin mazaje daga cikin mutanen su mutanakkirina sun oye kansu sun yi rawani sun lullube kansu fa qatalu bi aidi fa qutilu bi aidi a kashe su banu bakar su wa'annan za a dinnan da hannun wa'annan shugabanni na qurayshawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu manzo Allah yana zaune a masallaci fi ashabi cikin sahabbansa wa ra'asu kuza'ata amru bin salim shugaban kuza'a amru bin salim yana ta faɗa wannan abu duk mutane suna ci yanzu ga manzo Allah a zaune a ji wa qama yashu da rasul ya tashi ma ya waka saboda waka ita ce babban abu mai tada hankalin balarabi tada hankalin balarabi wa qama yashudu rasulullahi sallallahu ya tashi yana manzo Allah waka yana godan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taimake su fa azina lahu manzo Allah yace i wastama'a min ko manzo Allah ya saurari ne zai ce sallallahu alaihi wasallam mutane duk suna gano wannan fa qala sai ya faɗa Allahumma inni nashidun Muhammada hilfa abina wa abikal atlada Allahumma ya ubangiji inni nashidun Muhammada ni ina haɗa Muhammadu da kai akan hilfa abina ƙawancen nan na babanmu wa abika da kai ma babanka Muhammadu Atala da ƙawancen nan da ƙaƙe to Allah na gaya ma ga Muhammadu yana ji lalle ya kula da ƙawancen nan da iyayenmu suka yi yanzu ko bai haɗa annabi da Allah ba cewa dai yanzu magana ta iyaye ce haka annabi zai ɗauke ta da abu girma sosai to Allah Allahumma ya ubangiji inni nashidun ni ɗalibun ina neman Muhammada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina neman sa da ilfa wancan nan na abina babanmu wa abika da babanka al'atla da da dabi sallallahu kad kuntum wulidan wa kunna walida haka kuke ya'ya mu kuma a duk wancan lokaci muna iyaye sun mata aslamna yau kuma Allah ya aiko ka da annabta muka zamanto mun miƙa wuya mun musulunta a hannunka walam nanzi'ul yada ba mu cire hannunmu a ƙawancen nan ba tun maganar ba zancen musulunci har yau musulunci ya zo dai muna nan tare da ku inna quraishan aklafu kal mau'ida quraishawa sun saba ma alƙawari wa naqadu misaqakal muakkada alƙawarin nan naka mai ƙarfi da aka yi a hudaybiya sun warware shi fansur hadaka Allah nasaran a atada to kai taimako Allah ya shiryar da kai ka yi taimako taimako tabbatacce wanda kowa zai ga ka yi wannan taimako wadu ibadallahi ya to kirawo bayan Allah za ka ga sun zo rindina rindina kirawo bayan Allah na mutum da na aljanu da mana mala'iku wayannan bayan Allah hakan mu muna ci fihim rasulullahi yanzu mutanen magakam sun shiga ga bayin Allah sun taso musu ga kuma ma'aikin Allah a cike katta jarrada wanda ya zage dantse lalle yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su gaba fi failakin cikin rindina kalbahar kai ka ce teku ya jiri da yake gudana musbida mai tada kumfa qaumu qurmu la qurmun min qurumin asiyada shugabanni ne shugabannin shugabanni ko kuma sadaukai ne in suna neman abokin gaba ka ce zaki mai yunwa wanda yake neman abin farauta kun bayyatu ba laifi ba zalunci ba ne kun bayyatu na bilwatir hujjada sun zo sun mana kisan mummuke da daddare sun ka mana hari da daddare muna ruwan muna waje da ake ce mal wasiri muna sallah muna abu da akwai alkawari an san ba zancen yaƙi duk mun yi wannan magana da baya amma suka suka kawo mana hari ba shiri ba sanarwa ba kaza natlul qur'ana ruk'an wa sujjada muna karanta qur'ani muna ruku'u muna sujjada ma'ana muna sallah muna ta karatu suka wasu suka kakkashe mu wa za'amu allasu ad'u ahada kuma suka raya wai ni ba ni da kowa ba zan iya kira kowa ba to wallahi na kira ka ya sallallahu alaihi to wallahi ya rasulullahi na kira kai ne kowa na sallallahu alaihi wasallam ka wannan ai abokin shehu ne wato wallahi ya rasulullahi na kira ka kai ne kowa na sallallahu alaihi wa hum azallu wa aqallu adada su ne kaskantattu yan kaɗan din adadi kamar an ce ma annabi yana tsoro ko ko suna da yawa faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce nusirta ya amru bin sa an taimake ka ya amru bin salim ثم أريد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء sai wani hadiri ya taso da iska kaza faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ha inna hazi sahabatu wannan girgida la tastahillu bi nasr bani ka'ab ta taso ne dan taimakon bani ga hadiri ma ya taso taimakon bare mu mutane na ƙasa an taimake ka falan ma faraga rakabu yayin da wa'annan tawaga suka gama duk abin da suka yi kalu sai suka ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inna anas bin zunayn mutum shugaba da ake cewa anas dan zunayn ai daili kada haja ka har ya zama yana zagin ka ya rasulallahi abin wulakancin namu ya kai kuma tsantsancin namu ka ji har wannan mutum ga abin da yake faɗa fa hadar rasulullahi da sunan Allah yake to duk wanda ya ganshi ya kashe shi sallallahu alaihi wasallam fa balaga anas bin zunayn sai labari ya kai ana sunna fa kadima ala rasul nan da nan ya taho mu'tazila yazo ya kafa hanzarin sai wallahi duk ba haka akai ba su na zaga suka zo suka ce kai na zaga su na zaga su suka yi mana barna saboda sun kashe ƴaƴan ƴaƴan kabilarsa wa'annan guda uku na can farko wanda muka faɗa akwai banu bakarin su kuma guda uku wa'anda su kuma banu ku za'a suka kashe to kafin musulunci din nan to saboda wa'annan ice su na zaga saboda wa'annan da suka kashe mana sa yawa wa'annan da suka kashe mana to su na zaga amma ba wai kai na zaga ba ya rasulullahi to ya kafa yazo ya kafa hanzari har yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasida mimma balaga fa qala sai ce balillahu yahdi أنت الذي تهدى مع عبد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشهدي يا رسول الله كيني وند قبيلة مع عبد تكي شريع دلما رنسا bari dai Allah ya shirye su kuma ya ce maka ka shaida a kan haka. Fama hamalan min naƙafin fauƙa rahaliha a bar ruwa a fazin matamin Muhammadi. Raƙumi ba ta taɓa ɗauka a bayan taura a kan sirdinta ba mafi cika alkawari mafi alkhairi irin muhammadu shehu radiyallahu yana da baiti irin wannan famin mabda ilkaunaini lam ya na kasa a bar ruwa aufaninka ya kai raman nan ba zalko na hal da kwarai da gaske a hasa ala khairin wa ausa'ad na'ilan iza raha ya ta zuzal muhannadi kai ne wanda ka kwaɗaitar a bisa alkhairi kai ne mafi yalwan mai baiwa wanda in ka tafi kana baiwa za ka tafi da nishaɗi da karsashi irin yadda takobi 'yar asali ƙila hindu take karkaɗawa ɗinnan takobi inda ta asali ce in ka buga ta za ka iya ganin ta lauye ta karkada kuma tana nan a tsayanta wannan yana daga cikin takobi a asali kenan wa aksali burdil kali qabla tizabihi wa adabi ra'si sabiq al mutajarridi kai ne mai kyautan ka mu ce kaya yanzu bargo na kasan yaman kai ne mai kyautan kaya tun gabanin ma ka sa su kaga wannan ai babban baiwa ta ake mutum ya yi kyautan kaya tun gabanin ma daga karɓo a wajen ɗinki ko daga ɗinka su ma kafin ya sa su ya yi kyautan su kai ne mai kyautan dawakai waɗanda aka aka fitar da su za a yi tsere da su ko kuwa dokin da ya iya fita daga cikin garken dawakai yana so ya tsere ya zama shine na ɗaya ɗin na kaga wannan doki ne ingantacce da kaza to kai ne mai kyautan irin wa'annan ba rauna ba na kaza ta'allam ta'allam rasulullah ka sani ya manzon Allah annan na sani kai ne riskata ne wa anna wa idan minka kal akad bil yadi na rukonka ya rasulullah kamar ruko da hannu ne in ka faɗa abu abu ya riga ya tabbata ta'allam ya rasulullah ka sani ya manzon Allah annaka qadiru kai ne iko ne ala kulli sakani a bisa duk wani mazaunin minti hamin wa munji mazaunin nan jazirar mu ta laraba ne ko mazaunin har ya shiga iraki ne tun daga yaman har zuwa iraki yau duk allah ya mallaka ma wannan wani bi rasulallahi anni hajautu yan gulma sun zo sun gaya ma cewa ni na zage ka falara fa a sauɗi ilayya izan ya bi ba haka aka yi ba kas allah ya sa hannuna ta iya ɗaga bulala zuwa gare ni ma'ana ƙarya ne ma'ana ga shi yawa kansa addu'a siwa annan ni kalkulci ya wai hafi wallahi ba da kai nake ba ni dai na ce ya kai can samari usibu bin hatin wanda aka same su da mummuna yau matsalkin wa as'adi rana mafi arziki ma'ana ranar da ba zafi ba sanyi daidai da daidai kenan kuma ba wani abu da a ce rana ɗaya banu ku za a kashe mana waɗannan mutane kaji abin da na faɗa wannan yana faruwa wasu yara an suka fake da babba su za su iya tsokana su za su iya zagi su za su iya zago amma su da kaya ce ka zagi babban ka zagi babban to wannan to su yanzu sun fake da kai ya rasu da su suka tsokano mu yanzu ni na taɓa za an ce shi kenan kai na taɓa wallahi ba da kai nake ba asabahum man lam yakun li dima'ihim waɗanda suka kashe mana yaran nan guda uku su ba su isa komai ba su ba ba kishiyan jinin waɗannan yaran ba ne kifa'a fa'azzat amrati wa to don haka na kasa rike hawaye na rasulullahi da wato gigi cewa ta har na zazzage wallahi da su nake zu'aibu a ce an kashe zu'aibu wa kulsumu da mutum kulsumu wa salma da mutum salma shi ma wannan suna namiji da mace suna tare a ta taba ujani a ce lokaci guda aka ce wani wa'annan guda uku fa illa tadmaul ainu aka ai wallahi in dai ido ma bata kuka ba ai sai an halaka ya rasulullahi ai ba ba haka ba ala anna salma laysa fihin ka muslim kuma a cikin ukun nan waye kamar salma din nan wa ikwati da yan uwan nasa ma aw hal mulukun ka yanzu za a haɗa wa'annan sarakuna da wa'annan bayin nasu ku za a dinga wannan ai to zai kuma tsokano wata bada za a haɗa su kasan su wa'annan kabilun wanda aka kashe wa'annan guda uku su saboda girman su ma a cikin laraba sun za a ba da diya sai an ninka musu ma diya ni abu musulunci ne ya zo da kai da kai ba zancen wane ya wane ko kaza ko kaza biya duk iri ɗaya ce da baki daya amma su sai an ninka musu biya wa inni la irdan harabtu ya rasulullah wallahi ban ci mutunci ba wala daman harabtu ban zubar da jini ba fa fakir itinani ya rasulullah alimal haqqo kai masanin gaskiya ne kai kuma mai adalci ne ya rasulullah yake na aka shi sallallahu alaihi wasallam wa balagar rasulullah qasidatu wannan qasida ta ishe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko yazo ya karanta manzo Allah ma wa tizaruhu da kafa hanzarin sa wa kallamahu nawfal bin ma'awiya to nawfal bin ma'awiya yana zuwa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shugaba ne ad-daili fa qala sai yace ya rasulullah anta awlan nas wallahi da gaske yake imar ranga ya sai masa wa man minna lam yu'adika wa yuzi waye a cikin wanda bai yi gaba da kai ba waye a cikin wanda bai cuce ka ba amma kuma da musulunci ya zo mana muka gane kai ne gaskiya rasulullah yau duk zamu ba da kanmu da iyayenmu da kaza kaza wani hannu fi jahiliyatu muna cikin jahiliya ne duk muka yi wannan la na dari ma na akuzu wa ma na dau ba mu san me zamu dauka ba me zamu bari ba hatta hadana Allah bika har Allah ya shirye mu da kai min al halakati daga halaka wa qad kazaba alaihi rakabu kuma duk wayannan mutane suka suka faɗa ma abu ƙarya suka yi masa wa kasuru inda ka su sun zo sun yawa a wajenka suna ta faɗa abu ƙarya suka faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da'ar rakabu kai ka rabu da mutanen nan fa fa inna lam najid bitihamata a ƙasar laraba wannan gaba ɗaya ba mu samu a hadan mutum ɗaya min zai rahimin daga cikin dangi ba wala ba'idun ko na nesa wanda ba dangi ba kana a barru binaninku za a ta mafi cika alƙawari wanda ya cika mana alkawari irin su za aka ba mu sai suka tsara faɗa su da wani laifi gaskiya suka faɗa zai babba kunne ya ɗaya ne da babba in wani ya riga ka wajen faɗa ka ne ka abu to bare kuma wanda kuma wanda ɗan lela ne wanda baya yin laifi sun riga mutane mazalla ya riga mutanen kirki ne ku za mu ma mun karɓa فأسكت نوفل دين ما سين نوفل يشوف فلما سكت يعني دف يشرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه باكو مكي ناي ما رنغومي قال نوفل سيما نوفل في ذاك أبي وأمي نا بعد أواسا دا أبانا فانسلك صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الحميد بن جعفر بن إمران بن أبي أنس shi abdulhamid ya ban labari zuwaƙidi an ibn abbas radiyallahu daga abdullahi bin abbas kala abdullahi dan abbas ya ce kama rasulullahi sallallahu lokacin da shi shugaban ku za a dinna ya zo yayi wannan waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi huwa ya jurru arafa rida manzo Allah yana jan gefen mayafinsa ma'ana cikin gaggawa a tsaya a yafa mayafin ma ana ganin lokaci zai shiga koko abin warijin da ya zo wahayin da ya zo zai yanke huwa ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la nasarta la nasartu illam ansur bani ka'ab lalle ban yi taimako ba in ban taimaki banu ka'abin ba ko kuwa kar a taimake ni in ban taimaki banu ka'abin ba ma'ana yanzu manzo Allah zai taimake su kenan in ban taimaki bani ka'abin ba mimma an suru minhu nafsi irin yadda zan taimaki kaina abinda shari'a ba ta yadda ai mun ba in an mun zan taimaki kaina to haka zan taimaki su ba ni ka'adu din nan wa haddathani hizamu bin hisham hizamu dan hisham ya zantar da ni ana bi daga baban sa kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laka annakum bi abisa kaman gani ga Abu Sufyan ya zo ga manzo Allah kamar da ni ga abin sufiyan ya zo kajja gashi ya zo ya kula yana cewa jaddidul ahad sabunta alƙawari ya muhammadu wa zulfil hujnati ka ƙara a cikin sulhun nan wa huwa raji'un bi sakadi kuma wallahi zai koma da fushin sa komai ba za a yi ba annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سالم sannan manzo Allah ya gaya wa shi shugaban nan na kuza'a wa ashabi da sahabban nan nasu 40 din nan irju'u ku koma garinku wata farraƙo fil audiyata kar ku tsaya a waje da ku je ku watsa a cikin daji in wani abu ya faru na tura a taro na tura a taro sallallahu alaihi wasallam wa qama rasulullah sai manzo Allah ya tashi fada kala ala aisha ta ya shiga wajen matarsa sai da aisha wa huwa mugzibun yana cikin fushi fada abi ma in yace a karuwan wanka ko jiki yayi sanyi jiki yayi zafi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ruwan jiki ya zafi ko ɗabi'a ba ya dai akwai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai mutum ya fishi yayi alwala in yana tafiya ya tsaya in yana tsaye ya zauna in yana zaune ya kwanta in yana abu wannan zafin fushin alwala sai ta sanyayar da shi to bare kuma a yi wanka ma to kuma yanzu in jiki ya sanye kuma kuma sai hikima ta zo kuma a iya sanin abin da za a yi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da fushi fada abi ma ya ce a karuwan wanka fada kala ya tasiru manzo Allah ya shiga ban daki yana wanka qalat aisha sai da aisha ta ce fa asma'uhu sai na ji shi ya kulu yana fada wa huwa yasubbu ma alai yana watsa ruwa a kansa la nasartu illa an surbani ka abu kar a taimake ni in ban taimaki ban ka Allah ana ka Allah ya taimake ni in ban taimake su ba sallallahu alaihi wasallam da yawa ban daki wani zubin wajen tunani ne saboda ban aiki ka zugo kai kadai ka abu kuma abin da ya dame ka shi zai shi zai dawo ma yanzu a shari'a shari'a ta hana magana a ban daki shari'a ta to kaga ashe banda mai fushi banda wanda wani magana ta ta rinjaya ashe shi dole ya iya fada shi ma dai gashi sallallahu alaihi wasallam ana watsa ruwan wankan ma amma saboda lamarin warware shugaba wace gwamnati ta warware alkawari wannan fa ba magana ce ta mutum civilian da mutum civil wannan zancen shugaba ne da shugaba wannan abu ne official a gwamnatance a ce gwamnati ta warware alkawari yana daga wulakanci a ce gwamnati ta warware muku alkawari kaza ta yanzu me ya sadaukantakar da murtala yayi sannan kuma wanda kuma ta jawo kuma rasuwarsa ga baki da wasiƙar da amerika ta aiko ita juya juya bayan ta ya mai da ansa a kai to amma kuma ya nuna girma da da komai to amma gwamnatin wannan abu ne na gwamnati abu ne na shugabanni ba abu ne na wasa ba kwarai da gaske to to haka sai da ta ji shi wa karaja abu sufyan filan ku abu sufyan ya fito min makka daga makka wa mutakawwifun yana jin tsoro allazi sana'a abin da wa mutakawwifun allazi sana'a amru bin salim wa ashabuhu shi yana jin tsoron abin da suka aikata kuma ka amru bin salim wa ashabu da sahabansa ya zamanto an yakunu ja'u rasulullahi sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alqauma wa kana alqaum mutanen sun kasance lamma atau abwa'a yayin da suka zo waje da ake cewa abwa kabarin baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan mul wajen 150 ne daga Madina zuwa abwa kaga mul wajen 200 da wani abu zuwa Makka raji'ina tafarraku to da suka zo abuwa su ku za a ɗin sai suka ci to mu watsu don ka a gan mu a haɗe a ce mun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka rabu wa zahaba da'ifatun wa'ansu jama'a suka tafi ila sahilin suka bi bakin teku suka bi bakin teku to aridu dariqa ta zama ta kaucewa hanya wala zuma budailu bin abi usrama shi kuma budailu fi na fi na firin cikin yan jama'a ba su kai goma ba ma'ahu shi kuma ya tafi akan hanya falakiyahu abu sufyanu to sai abu sufyanu ya hadda shi akan hanya fa ashfaq abu abu sufyanu sai tsoro ya kama shi yace kaga abin da muke tsoro mutanen nan sun je wajen manzo Allah an ya kuna budailu ja'a muhammad ya zama shi kuma shugaban shi ya bi wani hanya wannan yanzu dai ɗaya daga cikin mutanen banu kuza ne sananne shi kuma shine akan hanya ja'a muhammad sai budailu ya zo annabi bal kana yaqin abu sufyan ce bari dai yaqini ne indahu fa qala lil qaumi sai abu sufyan ya ce da mutanen akabiru ne an yasriba kuma labarin kasar madi yaya yasriba take ne منذ كم أحدكم yau rabanku da mai yasriba kwana nawa faqalu sai banu kula suka ce masa la ilma lana biha ba mu da ilimi da cikin ta ba daga can muke kuma ba ita ta fitar da mu ba ba mu san me take ciki ba fa'arafa annahum katabu abu sufyan ya san a ƙarya ne boye masa kai fa qala sai abu sufyan ya ce amma ma akum min tamriya ba ku da dabinan da kuka taho da shi dabinan madina shay'un tu'imuna ku ciyar da mu fa inna litamri yazriba dabinan madina yana da falala ala tamri tahamata abu sa dabinan kasan larabawa gaba daya tun daga yaman har iraki dabinan madina sananne ne kalu sai suka ce da shi da mun ga yawa daga madina muke ba kala summa abat nafsu ran abu sufyan da ya taki an tukin rahu ta tabbatar da shi gaskiya suke yace ƙarya suke koye mu suke hatta kala ha abu sufyan ya ce ya budailu ya kai budailu hal ji'ita muhammadin ka je wa muhammadu ne kala la ma fa'altu budailu ya ce a'a ban yi ba walakin ni surtu ila biladi ka'ab na je garin ka'abu ne wa kuza'ata da kuza'ata min hazar sahil na bi ta tekun nan fi katilin cikin wani da aka kashe mana kana bainahum fi katilin cikin wani kasashe a tsakanin su fa aslahatu bainahum sai na gyara tsakanin su kaga yanzu ba ƙarya bane ba gaskiya bane lalle akan zancen lalle akan zancen kasashe ne qala sai ce ya kul abu sufyan sai abu sufyan yace innaka wallahi ma alimtu wallahi kai mutum ne da mun sani barrun wasilu kai mutumin kirki ne mai sada zumunta ne kuma mai cika alkawari ne sun makaya lahun abu sulasa na abu sufiyan ya dan zauna da su kaɗan da aka yi kailula zama hutun garjin rana ko ko baccin na Allah hatta raha budailu ya ki barin wajen har sai da budailu su suka tashi suka tafi wa ashabu da sahabansa sun maja a manzilansa na abu sufiyan da ya zo inda suka kafa tancin nasu fafatta a ba'ara a ba'irin ya fasa kashin raƙumansu ko waje da fi hanawa sai ya samu ƙwallon da ne a ciki ko waje da fi manzilin kuma ya ga a inda suka zauna nawa min tamrin kwallayen dabinan ajuwa dabinan madina ka annaha alfinatu ɗairin kai ka ce ita harshen tsuntsu ce faƙala abu sura sai abu sura ya ce a halifu billahi na rantse da Allah la kajja alqaw muhammad wayannan mutanen sun je wa annabi sun je wa muhammad wa kana alqaw to kuma haka ake wa kana alqaw su ku za a dinnan lamma kanatul waqa'atu yayin da abin nan ya faru karaju min subhi zalika yau kashe garin ranar da aka kashe su da dare suka kamo hanya suka tafi wajen annabi fasaru ila haisu laqiyahum abu sufyan suka zo hannan inda abu sufyan ya haɗu da su wa kana banu bakar su ko banu bakar sun kasance kad habasat kuza'ata ta ta tare ragowar banu kuza'a fi dar budailin a gidan budailu wa rafi'in da rafi salatu ta ayyamin kwana uku shi ko budailu gashi ya fita lam yukallimu fihim ba su yi magana a kansu ba wa atamarat quraish quraish ta dinga shawara an ya karuja abu sufyan abu sufyan ya fito fa aqama yawmaini sai da aka kwana uku sannan aka fara shawara sannan abu sufyan ya daɗa kwana biyu sun makarada sannan ya fito haza kamsu kwana biyar kenan shi ko budaili kashe gari ya fita ta cikin dare suka ya suka haɗu suka zo wajen annabi suka kamo hanya kaga yanzu sun fito da kwana biyar ma sannan abu sufyan ya fito ba a da makatalu ku za'a ta bayan kashe ku za'a da aka dinna wa qabala abu sufyan to yake abu sufyan ya ci gaba hatta qaddimal madina ta hayyazo ga manzo madina manzo Allah fada kala ala nabi ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya muhammadu ya kai muhammadu inni kuntu ga'iban fi sulhu dai lokacin da aka yi sulhun hudaybiya bana nan to yanzu na zo fashdudul ahad yanzu a karfafa yanzu sulhun da aka yi bana nan a kamar ma ba a yi wani abu ba lokacin da kuka sulhu hudaybiya bana nan to yanzu na zo a ƙara karfafa sulhu wa zidna fil muddati ba shekara goma kuka ba ai wannan yayi kaɗan a ƙara a ƙara fa qala rasulullah sai manzon Allah yace hal kana qibalukum hadasu wani abu ya faru ta wajen ku ne an yi wani abu ne qala sai Abu Sufyan yace ma'azallah muna neman tsari da Allah mu yi wani abu ta wajen mu ba ai komai ba fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ala muddatu in dai ba ai komai muna nan shekara goma aka yi muna nan a kanta in dai ba a yi komai ba fa na hannu ala muddatina muna nan akan shekara goma nan wa sulhina muna nan akan sulhun nan na ajiye yaki yawmal hudaybiyatu ba za a ƙara ba za a taɓa shi ba la nugayyir wala ba za mu canja komai ba ba za mu canja ba in dai ba a yi komai ba sai ba abu da ya fi an yi komai din sun makama min indi sannan abu sufyan ya tashi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya je nan ba wajen ba mashi ba fada kala ala ibnati ummu habibata ya shiga wajen mata annabi yarsa manzo Allah yana auren yarsa kuma ko ya samu mashiga ta nan ita kuma ta annabi magana sallallahu alaihi wasallam ummu habibata ita ce ummu falan ma za yayin da ya shiga wajen ta kuma ta tare shi zahaba li yajlisa ala firashi sai ta zai zauna akan shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam hada wasu nan da nan ta nade shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam dunahu koma bayan sa fatsala sai ce a ragirti bi hazal firashi alayya aubi yanzu wannan shimfiɗar kika yi growa ta koko kika tsora ta a kaina shimfiɗar wannan shimfiɗar da ni tsala sai ta ce bal kuwa firashi rasulullahi wallahi ba dan shimfiɗa ba ba dan buzun ko bargon kowa ba shimfiɗa annabin Allah ce Allahu akbar kaga wayannan ya zaka yi da su shi mutum yake gani shi ba kuwa ita kuwa manzon Allah take gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take gani mai imani da mara imani kenan shi ya ga wani abu ma shi kalima Allah wani gani yake kaka ya shehu kafin da wuna ganin kalifofin Allah ne hadarati ne nan haƙa'iku ne nan to ba ga yanzu ya za a haɗu eh dai a zauna lafiya kawai yan ƙasa ne ko ko ko kaza kaza a ba zai yi ba kuma mai ganin wannan cewa hadarorin Allah ne masu gani kuma ya fi hujja daga wajen Allah abinda Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifan Allah ya gani shi kuma wani yana yana ganin kato mai kashi ko mai kaza kaza kaza sai za a taba zama waje kai za ka bar gaskiyarka ka ba hadaran Allah din ka je wajen wanda yake ƙarya ne kaga ta ce wallahi bal huwa firashi rasulullah shin fadan manzon Allah ce wa anta mru'un najasun kai ko najasa ne kafiri ne kai kafiri baban ta ne ba kala sai ce ya bunayyatu ya ayata laqad asabaki bi ilmiki sharru duk da fa'in sanin nan naki duk da fahimta nan take yarinya sharri a same ki ni kike ga yawa haka kala sai ta ce hadanillahu lil islami wallahi ba ba sharri ya same ni ba Allah ne shirye ni ga musulunci kaga yanzu shi musulunci sharri ne a wajensa ita kuma sharrin da yake a wajensa ita kuma khairi musulunci ne ita a wajensa musulunci Allah ya fiye wa anta ya abati kai babana sayyidu quraish kai ne fa shugaban quraishawa wa kabiruha kai ne babban quraisha kai fa yaskudu anka dukula taka a musulunci zai fada a kwakwalwarka ka shiga shi me yasa ba za ka shiga ba ba za a ce dan kaskanci ka shiga ba ba za a ce dan neman kuɗi ka shiga ba za a ce dan ka shugaba ne ka za a ce lalle ka shiga dan Allah Allah ku shugaban kowa ne ba ba ka shiga mana wa anta ta'budu hajara a ce ka ki bautawa rabbul izzati gashi kana bautawa dutse la yasma wa la yabsuru zai ji zai gani ala sai ce ya ajaba ya mamaki wa hadha minki aidan wannan magana ke ma kin ya faɗa kuma hannu kike gaya a ubangiji tashin hankali kenan jikin ya wannan wa'azin kenan wahala ni ke aiza a atruku ma kana abu da yanzu duk in ba abin da iyaye na suka dinga bautawa wa atabi udina muhammadin za addinin muhammad dan mijinki ne ina zai wannan sun makama mai inda ya fita sai ya fita ke ai magana da ke ma ba za a yi ba falaki a babakar ya fito daga wajen yarsa kuma ya haddasa sai na abubakar radiyallahu anhu fa kallamahu ya wa sai na abubakar magana wa qala yace da sai na abubakar to kallimu muhammad abubakar kai muhammad magana wa tujiru anta bainna ka ce ka kare mutanen maka ka tsare su ka dada alƙawari ka ka yi abu fa qala abubakar sai sai na abubakar yace jiwari fi jiwar rasulullahi alƙawari na yana cikin alƙawarin manzon Allah abinda manzon Allah ya shi ne na ba ni da wani magana ita sun malake Umar sanai hadda sai na Umar radiyallahu anhu fa kallamahu eh man eh sai na Umar magana bi mutum da ma kallama bi Abubakar irin abin da ya ga sai na Abubakar fa qala Umar sai sai na Umar yace wallahi na rantse da Allah law wajadtu zarra da kiyashi na gani sun fito tuqatilukum za ta yaƙe ku la antuha wallahi da na haɗu da ita na yaƙe ku ba wai mutane ba kaza qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace juzita min zai rahamin sharran Allah ya saka ma abu sa zumuncinka amma sharri zai saka ma kai ba ka kiyaye zumunci ko wani abu sun da kala ala usman sa ne shi wajen sayyidina usman bin auf sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu fa qala sai ce innahu usman innahu laysa fil qawmi ahadun aqrabu bi rahima min ka san fa ba ni da wani mafkusanci na zumunci irin ka saboda shi ma sayyidina usman bani dan gidansu ne bani umayya ne to ba ni da irinka fa zid fil hujnati kai in kowa ya ki kara kai kara mana wajaddid al ahda ka sabunta alƙawari fa inna sahibaka abokinka la yaruddahu alayka in yaji kai ka tsara ba zai ki ba abadan ha abada wallahi ma ra'aytu rajulan wallahi ban ga mutumin ba kaddu da kai aksaru ikraman mafi girmamawa da sahibi ga abokinsa min Muhammadu irin Muhammadu har sai na Umar zai yaudara shi Muhammadu yana girmama abokansa in ka tsara alkawari ko ka saba masa to zai yarda da shi bi ashabi min Muhammadu li ashabi kala Uthman sai sai na Umar yace kai jiwari fi jiwar Rasulullah alkawari na yana cikin alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya shine nawa ba ni da yi'ina shi ji yake baragada ne kowa zai iya abin da ya ga dama shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa haddathani Abdullah bin Muhammad Abdullah dan Muhammad ya zantar da ni an abi daga babansa kala yace da kala ala Fatima ta binti Muhammad binti Nabi sallallahu alaihi wasallam sai shiga wajen sai da Fatima kuma fa kallamaha ya je magana ita fa kala sai yace ajiri bainan sai Fatima ki kare mutane ki kara alƙawari faƙalin sai sai da ta ce inna ma ana imra'atin ni ta ce kai na taɓa ganin mace ta shiga cikin washen kwaso masa mata a cikin maganganun ku irin wannan na gwamnati ƙala inna juwariki ja'izin ke ba mace ce irin kowace ba ke daban ce alƙawarinki ko kuwa karewarki ko kuwa kiyayewarki ta halatta karɓaɓɓiya ce kad a jarar uku ciki ‘yan uwarki ta tare adila asi bin rabi'i mijinta sai da zainab wanda manzo Allah yana sallah aka ce ta kare mijinta din manzo Allah ya ce wallahi ban san magana ba to ai an waje ta taba kare mijinta to ke ma ki mana fa ajaza zalika Muhammad Muhammad ya tabbatar da abin da ya uwarki ta qala sa'ima to sai sai da ta ce zalika ila rasulillahi kai ba ruwana tafi ko wannan lamari yana wajen babana ba ni a cikin wannan magana wa abal zalika alai take wannan magana fa qala sai to shikenan in dai kin ce ba za ki sha ba murri ahada baniki hori ɗaya daga cikin yan yaran nan naki ko Hassan ko Husaini yujiru bainan nasi shi ya ce ya ƙara alƙawari shi ya kare mutane fa qala sai ce innahuma sabi yara ne fa walaisa misluhuma jiru kuma irin su yara ba sa irin wannan sa alkawari ko warware shi ko ƙara shi ko kiyaye shi ko falamma abar alayhi yayin da take karɓar nasa a ta aliya wajen sai zo sai na ali faƙala sai ce ya abal hasan ya baban hasan a jirbainan nasi ka ƙara alkawari tsakanin mutane ka ƙara wannan amana da aka yi da komai wa kallin muhammadin ka je wa muhammadu magana yazidu fil muddati ya ƙara shekaru qala ali sai sai na ali ce wai haka kai canka ya aba sufyan inna rasulullahi qad azama Allah ya riga ya yi shirin lamari ya kudurta lamari illa yaf'al wa laysa ahadun yastati an yuka in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin lar to ba wani wanda daga Allah ne ba wani wanda yace ce karka yi ko ya ya annabi sallallahu ba wani wanda zai yi magana da manzo Allah fi shay'in cikin wani abu ya karahu da yake kinsa waye sai je wa yanzu mu a cikin yace da manzo Allah kaza kaza kaza kaza babu kala Abu Sufyan sai na Abu Sufyan to fa man ra'ayi to yanzu na bar ka fara yanzu din na ba kowa ma din na ban magana to yanzu ba ni shawara to ya ya kama sayar na ala shi ko an ce in mutum yace ka ba shawara to kuma amma da haka zai na yana nan da sanin kan alkawarin hadara da kuma abu to kamar ra'ayi to me ra'ayi yanzu ya sirli amri to Allah sawatse min lamari na yanzu lamari di ya rikice min ban san me zan yi ba kai na san kana da to sauƙaƙe min lamari na fa innahu fa innahu qad daqa alayya lamari yayi min kunci famurli da amr to hore ni da lamari tara annahu nafi da kai kana ganin wannan abin zai amfane ni gaya min abin da zan yi wanda zai amfane ni fa qala aliyu alayhi salam sai da inna al'amun da Allah ya tabbata a gare shi waqidi kenan sai kuma ya halatta ko ahli sunnatu suna faɗa waqi fa qala sayyidina ali alayhi salam sayyidina al'amun da Allah ya tabbata a gare shi yace ma ajidu laka sha wallahi ban san komai da zan gaya ma ba amsala da yafi min an taƙuma kai ba shugaba bane kai ne shugaban maka kai ne shugaban maka kuma duk garin an san daren da ka da waye to abin da nake gani kai ka tashi mana fa tujiru bainan nasu ka ce ka kare mu kai kai ka tsare mutane kai kai ka faɗi haka fa innaka sayyidu kina kai ne shugaban kina na ta gabaki daya to kai tashi kai amfani da shugabancin nan naka ka ce ka kare mutane kala sai yake da sayan ali tara zalika muguniya ani yanzu kana ganin ne haka zai amfani zai isa zai mun wani abu zai amfani da wani abu kala ali alaihi sayyidina sayyidina ali ce la azun wallahi ba na san haka wallahi walakin ni la adulla sai dai ban ga wani abu da zaka yi ba in ba hakan ba ba yau garin nan ba wanda ya isa ka ce mai yayi wani abu yayi tunda dai kana faɗa da mai gari to amma dai tun da kai babba ne yanzu kuma to ka tashi ka ce to wallahi ka kare jama'a ka yi to ka tafi in mai gari ya ga ya karba to in mai gari ya ga ni da wallahi abin da na ga za ka yi kenan sai na ya san dai magana za ta amfani za ta amfani na jin zagayar faƙama bai na zaharayin nasu yana abu safiyan ya je tsaya tsakanin jama'a ga annaba a zaune ga duk mutane fasaha ya ƙara ala kowa ya ji anni kad azamtu bayan to ni fa na tsare mutane na kiyaye ka a kashe kowa ka a kashe kowa ala anni kad azamtu bayanan nasa wala azunnu muhammadan kuma ba na zaton muhammadi ya kafiru li zai warware min wannan alkawarin da na yi abin da na faɗa din nan ban zaci zai warware ba summa na kala ala nabi summa da kala ala nabi sannan ya shiga wajen annabi sallallahu ya ƙara zuwa wajen annabi faƙala sai ce ya muhammadu ya kai muhammadu ma a zunnu an taru da juwari ba na zaton za ka juyar da juwari na makotantaka ta ni yanzu na kare mutanen maka faƙar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta kulu zalika kai abu sa'ani kai kake faɗa wannan manzo Allah ya shigo daga wannan bai kara ba haddathani ibn abi habibata an abi habibata ya ban labari an waqi ibn amr ibn sa'ad ibn mu'az kala za abu sufyan za ja abu sufyan ila sa'ad ibn ubadata abu sufyan ya zo wajen shugaban mutanen madina kuma sa'ad ibn ubadata saboda wannan lokacin an kashe sa'ad sa'ad ibn mu'az ya yi shahada a yakin kandaku yanzu kuma sa'ad ibn ubadata shine kamar shugaban su faqala sai yace ya aba sabitin ya kai baban sabitu kad arabta ka san allazi kana bayni wa bainaka abin da yake tsakanina da kai wa anni qad kuntu laka fi haramina jara ni nake kare ka a garin wa kunta li bi yasruba mis kai ma kana kare ni a garin nan wa anta sayyidu hadhihi al baharati kai ne shugaban wannan kwarin to fa ajir bainan nasi to kai ka tashi ka je ka ce da abokinka kai ka kare mutanen maka wa zid fil muddati ka kara alƙawari ka kara lokaci fa qala sa'ad sai sa'ad ya ce ya ba ta fiyanu ya kai a ba su fiyanu juwari fi juwar rasulillahi alƙawari na yana cikin alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqalu ana cewa lamma saha yayin da Abu Sufyan ya ƙara din nan ya faɗi cewa ya kare mutane lan ya qarubun nabi kusa da annabi ba da aka ce ya ƙara shiga wajen annabi ba haka bane wa rakiba rahilatahu ya haura kuminsa kawai wanda laka ila maka ya kama haina ya dawo maka wa kana qadhu bisa sabida ya samu mashiga ya dan dade a Madina wa dalar gaibatu tafiya fakuwarsa ta yi ta dade ma'ana ya dan dade a Madina wa kana quraishun kadita har quraishawa ta zarge shi suka tuhunce shi hina abqa yayin da suka ga ya dade ashadda tuhumati mafi tsananin tuhuma wa qalu suka ce wallahi inna narahu kasaba mu muna ganin ta wakila ya bi annabi ila ya musulunta wata ba a muhammadin ya bi muhammadu sirrin a ɓoye wakatama dama ya musulunta a ɓoye wakatama islamu ya ɓoye musuluncinsa falan ma da to yanzu kuma da ya je ya miƙa wuyansa rigar na sai gashi ya dawo to ya shigo maka cikin dare falan ma da kala ala hindi yayin da shigo wajen matarsa lailan cikin dare ƙala sai matar ta ce laƙar hubista me yasa ka daɗe hatta ta hamatka ƙaunuka har mutanen ka suka zarge ka fa in kunta ma a tsulil ikamati to duk daɗewar da kai dai in ji ita hun ka zo musu bi nujihin da rambanta da babban rabo fa an tarrajul to kai ne mutum a wajensu in ko ba a zo da wani abu to kuma an shiga uku ka haɗu da mutanen ka gobe sun madana min hasana ya kusance ta fajalasa majalisar rajul min ya zauna inda mutum yake namiji yake miji yake zama daga da matarsa faja'alat taqulu sai ta dinga ce masa ma sana'ata aka kai ba kusa da ni za kai ba me aka yi ga mun abin da aka fa akbar hal kabar ya bata labarin duk abin da aka yi wa qala yace lan ajid illa ma qala li wallahi ban samu komai sai abin nan da Ali ya gaya mu fa baraba bi rijlaiha fi sadri ta sa kafafuwanta ta make kirjinsa sadda kike jin sa da afuwan sai ta wa qala tace qubbita min rasul Allah ya muna naka daga dan aikin mutane mutane sun aike ka je ka dauke musu yaki amma ka rasa alheri da kaje yaro ya wasa da kai ya je wasa da kai sannan ya mai da kai mahaukaci ka faɗa abin da ya faɗa sannan ka da mutane ai ba ka da wani abu حدثني عبد الله بن عثمان بن ابي سليمان عن ابي قال فلما اصبح yayin da abu safiyani ya wayi gari yayin da abu safiyani ya wayi gari halaka ra'asahu inda sanamai sai ya zo wajen gunkinansa guda biyu isafu da na'ilatu ya sa mai aski ya maka ya aske kansa balarabe ya aske kai inda ba hajji ba to ana bala'i to ya aske kansa wajen gunkin isafu da na'ilatu wa zabaha lahu ma sanai yanka ya musu yanka wada ala yamsahu bi dami ru'usahu ma ya dinga shafe kan gumakan da jinin sa waya kula yana cewa la ufariqu ibadata kuma ba zan bar ibada ku ba hatta amuta har in mutu alama mata alayya abi abu sa abin da babana ya mutu akai abra'u li quraishin min mat na ku kuta daga quraisha abin da suka tsirce ni da shi to sannan quraisha suka san lalle da musulunta ba وحدثني هزام بن هشام هزام بن هشام يا زدني عن أبيه daga babansa kale shi wa qala lahu quraish sai quraisha suka ce da shi to mun ji yanzu baka kafirta ba ma'ana baka bi muhammadu ba mun ji yanzu ba kafurta ba ma'ana ba kabi Muhammad ba kabi Muhammad ba su musulunci shine kafirci a wajen su ba kabi Muhammad ba hmm? to mun ji wannan to mawara aka to me ka zo mana da shi na daga labarin yaki hal ji ita na bi kitabin ka zo mana da littafin ƙara alƙawari daga Muhammadu au ziyadatin fil muddati ko ƙarin kwanaki mana amana abin da za mu amince an ya gazuna Muhammadu ba zai yake mu ba faƙala sai ce wallahi na rantse muku da Allah laqad aba alayya Muhammad ya ki a gare ni ya rufe min duk wata hanya da zan yi sulhu da shi wala qad kallamtu iliyata ashab nayi magana da manyan sahabbansa fama qadartu ala shay'in min ban iya samun wata kafa a wajen ɗaya daga cikin su ba illa annahum yarmunani bi kalimatin wahid su dai suna jifana da kalma guda ɗaya cewa ni na warware alkawari illa anna aliyan sai dai sai na ali kad kala ya ce min lamma ba kadbiyar ya inda zamara suka rufe mu an ta sayi da kinanata kai ne shugaban kinanata fa ajir bayna na tashi ka ce ka kare mutane sana dai tibli jiwadi na tashi na ce na tsare mutane summa da kaltu ala muhammad sannan na shiga wajen muhammad fa qultu inni kad adartu bayna na ce na kare mutane kuma azunna an tarda ba na zaton zaka juyar da karewa ta faƙala Muhammad Muhammad ya ce a taƙulu zalika yanzu Abu Sani kana faɗa kai kake faɗa wannan lam yazidni wallahi bai ƙara min wata kalma ba akan wannan faƙalu sai suka ce ma za da an tal'aba bika tal'aban abun ya kai har yara su yi wasa da kai irin wannan wasa yanzu za ka zo da wannan magana to me kenan ka zo mana da shi i a'a amma baka zo da ɗaya ba sai dai ka kala wallahi ma wajadtu ghayra zalika to ni dai ban samu wani wanda zai iya wani abu kuma ga hanya na ya tafi حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال لما ولا ابو سفيان يعني ده ابو سفيان ya kamo hanya raji'an yana mai komawa maka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da da Aisha ta sai manzo Allah ya da sai da Aisha jahizina ke shirya mana ita tali wa aka fi amurka amma ki ɓoye lamarin ki kar ki gaya wa kowa kar ki gaya wa kowa amma dai a yi ta shiri yi mana shiri wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace Allahumma ya ubangiji khudh ala quraish al akbara Allah ka rike labari da quraishawa kan labari ya kai musu wal uyuna duk NCID yan rahoto Allah ka rike su hatta na atiyahum ba har mu zo musu barabuwa har sai dai in mun shiga maka ga mu kofan maka sannan ƙurai ta ta dan kafin ba zancen ma shiri shi kenan Allah ka rike musu haka shi kenan shi da annabi ya roƙa Allahu akbar an gama wa yuqalu ana cewa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma kuf ala quraishin absaran Allah ka rike idan dinan quraishawa ala ya rauni kasu gani illa baktatan sai ga ni barabuwa sai ga ni a kofar wala yasma'una bi kasu jima tafiyata illa fada'atan sai ga ni a kofar qalu masu ba da labari suka ce wa akaza rasulullahi bil anqabi manzo Allah kuma kaga yanzu an yi addu'a to kuma bari a yi na aikace manzo Allah kuma duk ya sa yan gaji a hanyoyin maka duk wata kafa ta hanyoyin maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yan gaji fa kana umaru sai na umar radiyallahu anhu ya kasance shine shugaban yan gaji gaba daya ya dufa ala anqabi shi yake keyawa yawa a makafai din nan qayyiman bihin shine shugaban su duk gaba daya fa yaqulu sai ce musu la ta da'u ahadan kakkuban wani mutum ya murru jikun ya zo ya shige da ku tinkiru na hu da kuke ba ku fahimci lamarinsa ba kuke tuhumarsa illa da sai dai kun dawo mana da shi duk da kuka zai shige a dawo da shi sai an yi sai an bincike shi tukun wa kanat al-anqabu muslimatan shauran kuma hanyoyi da ba hanyoyin maka ba lafiya kalau amma dai duk hanyar da za ta kai mutum maka annabi ya sa an tare sallallahu alaihi wasallama an sa illa man salaka ila makata sai dai hanyar maka ce kawai a tare fa innahu yatahaffazu bi ana kiyaye da shi wa yas'al anhu aw nahiyatu makata yana ana tambaya duk wanda zai bi nan ko hanyoyin maka su je aka tare kalu suka ce fada kala abubakarin ala aisha ta sai na abuka ya shiga wajen sai da aisha wa hiya tujahizu rasulullah ya tare da tana shirin shirin annabi na tafiya ta'amalu qamhan sawiqa tana yin gari na sha kaman fura da ake a yi garin da shi za a dinga dama shi da rono ko a dama shi da ruwa a dinga sauri kenan wa daqiqan wa tamra tana yin kuma gari na gurasa tana shirya dabino kuma na tafiya akwai biyan da salkokin da kowanne akwai sarkasa da laraba suke sa wanda ne da ka gani in munan ne za a ce an yi miyar shiga kurmi an yi an yi kaza an yi yanzu da duk ba a yi Allah ya kawo zamani ya zama daya amma da ba zai tafi Legas inda yi miyar shiga kurmi ko kaza ko a yi tafi labarai suna nan masu yawa na dattijai su dattijai suna ganin da Kadunan nan mara Kano in za a zo sai an yi miya sai an yi miyar zuwa kaduna an zuwa ne mun ce awa biyu kawai an je awa biyu an dawo mutum ma zai ce ma sai mun je kanan za a ci abinci ko kai mun je kaduna ma za a ci abinci kaza Allahu akbar to bare wajen tafiya to tana shirya gari na dama da gari na gurasa da da dabino da kada kala alaiha abokan sai na abokan ya shiga fa kala sai sai na abokan ce ya aisha ya ki aisha ahamma rasulullahi da gazuwin manzo Allah yana nufin zai yaƙi ne fa qalat ma abitus wallahi ban sani ba sallallahu alaihi to wallahi ban sani ba qala in kana rasulullahi hamma bi safari to shikenan gaskiya ne baki sani ba to in dai kin ji manzo Allah yayi nufin tafiya fa azim fa azimina na tahayyau lahu to ni na ki gaya mu ki neman min izini ki sanar da ni to ni ma zan shirya in shirya masa qalat ma ajidu to wallahi ni dai duk ban san wannan magana da kake yi ba yanzu dai baba an gama gaisa a tafi ya san akwai magana qalat ma ajidu to wallahi ban sani ba la'allahu yuridu bani sulaim fakila ko bani sulaim yake nufi la'allahu yuridu saqifan ko ko saqifi yake nufi la'allahu yuridu hawazina ko hawazina yake nufi fasta'amat alai ita ma ta rufe mara magana hatta da kalar rasulullah to har manzo Allah ya shigo ya ji suna wannan hira amma ya ji cewa sai da Aisha ta rufewa sai da Aisha ban za a yanzu ta faɗa saboda sai da Aisha su ta faɗi ya karaman magana ma a wajen kishiyarta Allah ya faɗa falamma nabba'a falamma nabba'a hadi falamma nabba'a hadi wa menene wa asarahu Allah alai akwai qalat man an ba aka haza qala nabba'ani al-alim al-kabir da ya ga sai ya rasulullah wa ya ga ma na gaya wa hafsatu ce ubangiji ne ya gaya musu ita da ta san wannan ai kam ita ta fi kowa tsoron faɗar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayin da sai manzo Allah ya shigo ya ga ga abin da sai da ta rufe wa mahaifinta ta da kana faqala lahu abubakar sai sai na abubakar ya ce masa ya rasulullahi ya aratta safara tafiya kake shirin yi ne an rasulullahi na'am sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa qala afa'ata jahad ya rasulullah ni ma in je in shiri qala na'am manzo Allah ya ce kai ma je kai shiri qala abubakar wa aina turid ya ya rasulullah ina kake nufi qala quraisha kai abubakar ne quraishawa nake nufi wa akati zalika ya abu amma ka boye wannan magana ya abubakar ka kowa ya ji wannan magana kai dai ba irin mutumin da ake koyewa bane amma ka boye wa amar rasulullahi bil jihadi manzo Allah kuma ya ce to duk aje a ga mutane kowa ya shiri tafiya ta tashi kowa ya shiri kala sai sai na abubakar wa amma rasulullah bai manzala ya ce to kuma kai ma yanzu ka fita ka ga jama'a ai shiri amma dai ba zancen ina za a je kowa dai ya shiri kala sai sai na abubakar ya ce a walaisa baina na bain ya rasulullah ba akwai alƙawari akwai lokaci a tsakanin ba shekara goma kala innahum gadaru ai sun yi yaudara wa naqadul ai sun warware lamari fa ana gazihin zan yaƙe su akan wannan wa qala abi bakar manzo Allah yake da sai na abubakar idu ma zakartu laka amma na dai abin nan na gaya ma shiru fa zannu to kenan aka wala manzo Allah yake kowa ya shirya sallallahu alaihi kowa ya shirya shikenan fa yan sallah bai kuma duk aka fa zannu wani mai zaton ya zunnu anna rasulullahi yuridu sham sham zai yaka sabida ba a daɗe ba sarkin sham ya kashe ɗan aikensa wanda har ya tura sahabbansa mu'tatu aka kashe sai na ja'afar aka kashe abdullahi bin rawahata aka kashe zaid bin harisa to an san manzo Allah ba zai kyala wannan ba to yanzu suka ce ai zai je ya ramawa zai yaki rumawa ne ma'ana yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaki rumawa ne wa zanna zannun saqifa wanda suka ce a'a manzo Allah bai taɓo wa'annan yanzu ba saqifu zai yaka su da aka dawo kan hanya suka ƙi musulunta manzo Allah ya ce a kyale to yanzu ya ƙara shiri koma zai wa zanna zannu me wai suka suka ce a hawazin hawazina mutanen hawazinawa zai je yaƙa to manzo Allah wa ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaka tadata bin rabi'i manzo Allah kuma ya aika abaka tadata fi samaniyati nafari cikin mutum takwas ila badani ibam zuwa wuri da ake cewa badani ibam wanda ya bauɗewa maka dan dai ya nuna ma can hanyar yayi manzo Allah yace ya je kai hari can aka da aika manzo Allah ya tura mutane zuwa badani ibam aka ce oh to ai kaga ba can zai nan da nan yanzu kuma duk mutanen can labari ji ya kai musu sallallahu alaihi wasallam li yazunna zannun dai man zato ya zato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawajjaha ila tilka nahiyati wali an tazhaba bi zalika al-akbaru dan labari kuma duk tayi can duk tayi can duk gabaki daya to حدثني عبد الله بن يزيد بن قسيد عن أبيه عن ابن أبي حجرج حجرج an abihi kala ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika mu ila badani ibama zuwa waje da ake cewa badani ibama amiru na shugaban mu abu qatadata fi tilka sariya cikin wannan yakin da manzo Allah ya aika shi ake cewa sariya wa fina muhallamu jini jusamatan laysi akwai wannan mutum a cikin mu wa ana fihi ni ma ina ciki fa bainama na hannu bi ba'd wadi ibama muna ɗaya daga cikin kwaruruwan ibama izmar rabina amiru bin abdadi ashja'i sai wannan mutum da ake ce masa amir ya zo ya shige tare da fa sallama alaina ya mana sallama bi tahiyatul islam da gaisuwar musulunci fa amsakna anhu sai muka kame ba mu amsa masa wajen muna ganin kawai ya tsoro ne wa hamala alaihi muhallamu bin jusamata shi muhallamu sai ya dauke a gare shi fakata lahu ya kashe wancan mutumin wa salabahu ba'irahu ya daura kumunsa ya tube raƙuminsa wa mata'ahu da duk kayansa waɗaban min labanin da salkan nono ma kana ma'au tare da shi falan ma la hiknan nabiya na zalafi na yayin da labari ya zo mana ai manzo Allah har ya fito yana kan hanya to muka bar nan inda muke muka zo muka haɗu manzo Allah muna zuwa manzo Allah yace Jibril ya zo min da ayar Qur'ani ga abin da kuka yi ga abin da aka yi Qur'ani ya sauka akan mu ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك إيماني إذا ضربتم في سئين كي تفيا cikin tafarkin Allah fata bayyanu ku dinga kula wala ta kulli man alqa ilaykum sarakakku zo ku faɗa mutumin da ya sallama a gare ku ya jefa muku sallama lasta muminan ku ce ma kai ba mumina tauta guna arziki dan je kuna neman adan kawar duniya dan abin da yake wajensa kuke nema a inda Allah maga Allah akwai ribobi mai yawa a wajensa kazalika kuntum ne kuma da kafiran ne Allah ya muku famanna Allah alaikum fataba Allah ya muku falalasa kuka musulunta inna Allah kana ma ta'maluna Allah masanin sarari da koyar da abin da kuka aikata to kaga wannan aya nan ne sababin nuzulin a wannan faɗi a wannan faɗi a wani faɗi kuma usama su da kaza to duk za ta iya same ne ta akan su duk da baki ɗaya yake nan muka zo muka fansa rafal qaumu walam yalqaw jam'an da muka je mu tarar da ma kowa ba a badin ibamun din da maza Allah yayi ne sallallahu alaihi wasallam ya kautar da hankalin mutane hattan ta hau ila zi kushigin har suka je waje da ake ce masa zi kushigin fa balagahum sai labari ya zo musu anna rasulullah ya katta wajaha ila maka sai annabi ya fito ma har ya kama hanyar maka fa aka zo alabi alabini hatta lahi nabiya bisuqla sai suka bi hanyar da ake cewa ta dini suka bi hanyar har suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma suka shiga cikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah